بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تيقن عن حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع لمناع للخير محل عظيم كل بعد ذلك بنين أن كان ذا مال وبنين ولا تطع كل حلاف مهين wannan ana sifaita sifofin walidun bin mugira kenan wanda shine shugaban waɗannan kafiran da suka zo wajen manzo Allah sallama suka ce sai annabi ya karbi sharuɗan su ma'ana za su iya bin sa shekara shi ma ya bin sa shekara yawa ko kuma ya daina zaɓin allolin su ma'ana dai mudahana to shine Allah ya ce wala ka dai karka yadda ka biyewa kullu halafin duk mai yawan rantsuwa kasirul halifi bil batil mai rantsuwa a ƙarya shi kuma dama duk maganar da zai faɗa sai ya rantsa mahinin wulaƙantacce haƙirin wulaƙantacce huwa shakkahu kana haƙiran shi kansa ma wulaƙantacce ne hammazin hammazin mai yawan aibata mutane ayyabin mudabin linnasi mai yawan yi da mutane duk inda ya zauna maganar mutane yake yi kasirin intiyabin mai yawan yi da mutane masha'in bi namimin ko mai mai tafiya da annamimanci ko da yaushe magana duk inda aka zama annamimanci to za ka same shi yana ciki sa'in bil kalami bainan nas ala wajhi ifsadi shine mai tafiya da magana tsakanin mutane akan yadda zai bata mutane ya bata bainan tsakanin su ko mutane suna shiri ya shiga tsakanin su yanzu na sai tarwata annabi wa min akbar kaba'ir annabi wa shi yana daga cikin manyan laifuka la yakunu jannata jannata qattatun zaka salama yace mai annabi wa shi ba zai shiga aljanna ba wal qattatu annan ma eh wani mai annabi wa shi ba ya shiga aljanna saboda shi kullum hada rigima yake yi duk mutane da suke zaune lafiya shi kuma raba zaman lafiya yake yi duk halayen shi wannan kafirin ne mannayin lil khairi marwashi mai hana dukiya kafirin bil mali mai hana mai rowa ga dukiya yana rowa mai hukuki duk haƙoƙin da Allah ya ajiye masa baya yi ba ma da haƙoƙin Allah ba haƙoƙin iyalansa ma ba wanda yake morar dukiyarsa kuma yana da ita mutadin azzalumi ne asimin mai yawan zunubi asimin kullin mai yawan dumbi galibin jafin mana kaura mai yawan dumbi ne ba da zalika bayan haka kuma zalimin nan zina ne da fi ƙuraishin yadda zibulin mugirati ko kuwa kazibun ko wani zina yana yana da'awa a cikin ƙuraishin ana ce musu shi dan mugira ne haka ba ake kiran sa wani dumin mugira amma ƙarya yake yi mazira dan dan zina ne ba shi da uban uban kirki wanda wani ne uban wannan ma nazar da aya da wannan aya ta sauka a sadar mu ya dauki mashin sa wa ta ila ummi ya zo wajen uwarsa yace wa kalabi ha ya zauna da ita haka ha yace mata inna ilaha muhammadi wa sahani bi ashri sifatin ubangijin muhammadu ya sifaita da sifofi goma jiz'un alamuha fi nafsi sifofin tara gaba ɗaya na san su halaye na ne amma wala ashirin ta goma nan da yake min nazila la ya alamuha illa anti ba wanda ya san ta sai ke ni dan haram ne kin sani in ni ba dan haram bane ma kin sani wala budda an taquli al-haqqa wa illa kadhalika huna tabbas ki gaya mini gaskiya waye ne ya haife ni waye ubana ko kuma yanzu ne kashe ki ka mashi na yanzu na sai sauka miki kashe ki yana gaya wa uwarsa kala na'am ya ce ai ai ubangiji muhammadu ya ce mini inni zalimu dan zina ne ni wala da zina dan zina ne lastu min al-mungira ba mungira ne ya haife ni ba kare na wata ce masa haza fahimu haka yake gaskiya ne kai ba dan mungira ba ne inna mungira ta inninu na'am la yakin nisa mungira wanda kake dan kana kankara da shi mutum ne wanda Allah ya shi mai dan- mai- mai kankanin al'aura ma'ana halitta sakankanwa ce na'am baya iya saduwa da mata na'am wa kana kasiran mali kuma yana da dukiya yana da dukiya da yawa wannan ma dama ni kamuna Na'am.
wa laysa lana waladun da naga auren mu ya dade da shi kuma gashi ba da ba da da ba mu taba haihuwa da shi ba kirku min an ya muta fa ya futuna malu in in ya mutu ba ni da da ka wannan dukiyar ba gaba ɗaya ta tsaye da min wasu ne za su dauka kuma kan turai ra'iyahu minni kuma kan turai yahu minni sai mai kiwon sa a jeji na je da bashi kaina fa anta min zalika ra'i wannan makiyayi na jeji shine ubanka ma'ana dai daga wajen sa ne aka samu cikin ka hadar walidu wannan walidu da ake yi masa wani munira kana min haqqi ya yu'minu billahi da yaji ya kai ya kamata shi ya yi imani da Allah kada da Allah ya so ya masa wannan zubar ko bai san ta ba sifofin da suke jikinsa gaba daya an lissafa kuma ya amince yana da su sannan zuba ta karshen da bai sani ba ma ya je an tabbatar masa sai ya kamata sai ya musulunta amma ina ورد في الحديث نعم.
يا ذو الحديث لا يدخل الجنة ولد زنا نعم.
ولا ولده ولا ولد ولده يا ذو الحديث دان زنا بزي شيغا الجنة با هكا دان دان دان زنا نعم.
هكا ما ني دان دان دان سا وورد ولد زنا شر ثلاثة يا ذو الحديث دان زنا شيني شر mutum uku wanda ba sa shiga aljanna ke to sharrun min ummihi wa abihi sharrin uwarsa da ubansa Na'am.
wanda suka yi suka same shi da kuma shi ne ya zama shi ne sharri na uku farar aisha na na aisha ta ce wallahi khairu salasati huwa lam yaf'al shay'an lam yaf'al shay'an yace a ya kamata shi masa shi shi ne alheri a cikin mutum uku tunda shi ba ya aikata komai ba ba shi kan ba yi ai bai san ma lokacin da aka yi ba amma kuma har da aka gashi ya shiga ma ma'ana waradin zina sharru sarasati shine ake tambaya yake take tambaya menene ma'anar dan zina aka ce masa shine sharrin mutum uku wa huwa lam yakasib jarimatan ala hali ko ba ya kada laifi ba wallazi yakasaba jarimata sannan shi wanda ya ga laifin ma Na'am.
idan san fara Allah idan ya duba wa Allah Na'am.
gafara lahu Allah zai gafarta masa Na'am.
eh wanda ya aikin ma in ya zo aka kai wannan yaro shi sai ya je ya tuba a karɓi tubansa ya ya tsira amma shi yaro kuma ce dan wuta ne wa in taba taba Allahu alaihi idan ya tuba Allah zai karɓi tubansa wa huwa wa huwa lam yafal shay'a shi kuma dan gashi ba ya aikata komai ba wa shehu ka shehu na a shehu shehu na ya kulu wa rafin zina ma lahu illa naru a shehu tijarar da laukala yana cewa dan zina ba abin da ya dace da shi zai shiga wuta illa ya za a sallama takhiru min ahli al-akabiri sai dai in Allah ya taimake shi Allah ya tsarkake shi ya bi wasu daga cikin bayan Allah na gari sun tsarkake shi shikenan sai ya tsira al-haqiqatu anallahi awil imamani na'iba sunama a khalifatul al-khalifatu anallahi zuwa yana masu tsarkake dan zina khalifan Allah wanda ya zama kudumin wannan zamani awil imamani ko kuma waɗanda ake ce musu mataimakansa su ne ake ce musu ayyuma ko imamani Na'am.
wato ita wacce ta kayan da take akwai kudubi shi kudubin nan duk duniya duk lokaci akwai shi ba yadda za a yi duniya ta rabu da shi in ta rabu da shi ba za ta rayu ba amma ba lallai ba ne mutane su san shi naɗi ne na Allah ba naɗin mutane ba ne ba kuma ana neman a kanci ko a- ya samu wani abu ba ne ko a ba ba mamaki ma ya yi zamanin sa har ya kare ba wanda ya san waye kuma ya yi zamanin sa kuma shine gulubi kuma duk abin da Allah yake juyawa a duniya ba ya juya shi sai da sai da shi duk inda yake a duniya yana da kujerarsa akan ka'aba na'am
amma ba tana manne da ka'aba ba a kujera tana sama ne tsakanin ka'aba da sama a nan yake zaune ko da yaushe duk lokacin da ka je wajen in kai kajimi ne za ka gani amma kuma inda yake kuma yana can inda yake sunansa kuma kowane irin suna ne da shi yana hawa wannan matsayin sunansa abdullahi to wannan shi duniya ba ta rabuwa da shi dole kowane zamani akwai shi to akwai mukarrabansa mutum biyu waziransa wanda ake ce musu imamai ne din ko kuma ayyumatu din su ko su biyu ne Eh, ɗaya yana hannunsa na dama ɗaya yana hannunsa na hagu sannan ƙasa da su akwai mutum hudu su wannan mutum biyu ɗaya su yana riƙe da rabin duniya ɗaya kuma yana riƙe da rabi su kuma wannan na ƙasa da su mutum hudu ne su kuma su kuma suna aiki da dungunan kaba wannan yana riƙe da wannan dungu na yamma maso arewa ko zuwa dungu na gabar maso arewa a nan yake nan ne aikin sa yake daga inda kaba ta kare daga wannan wajen in kai misali arewa har iya inda abinda Allah ya halitta ba wai duniya kadai ba iya inda halitta Allah ta kare gurin aikin sa ne ofishin sa ne ya ba lalle ne yana arewacin kabar ba in ya so ma yana kudancin ta a ofis ne ba ana yin ana shiga sarki arewa ya kai shi sarki arewa dole ne gidan sa ya zo arewa da gidan sa zama ba ba akwai sarki kudu ba sarki kudu dole gidan sa sai ya koma kudu gidan sa ba a a aiki ne ofis ne shi kuma daya yana wannan dungu na arewa maso gabasin zuwa dungu na kudu maso gabas shi kuma daga nan gabashin wannan ka'aba har iya inda halitta Allah ta kare shi yake kula da wajen duk inda yake kuma a duniya ɗaya kuma yana wannan bangare kudu kenan wannan dungu na kudu maso gabasin zuwa eh, yamma maso kudu shi kuma nan yake kula da shi kudancin ka'aba har iya inda halitta ta kare ɗaya kuma yana kula da ɓangaren yamma yammashin ka'aba shi ma dai daga dungu zuwa dungu to kowa nan ofishinsa yake ba mamaki su zama a gida ɗaya suke yanzu Allah zai iya naɗa su duka gidan su ɗaya ne amma kowa ya san inda aikinsa yake kuma in ka kai wannan matsayin dole ka sani ba zai yi wa baka matsayi ka kai irin wannan matsayin ko baka san matsayin ka ba ba zai yi ba ai ko a duniya aka rada ka matsayi kai ko mutane ba sani ba kai za ka sani ko security ne na koya aka rada ka to kai ana rada ka ai ka san matsayin ka balle na Allah to iya farfajiyar Ka'aba saman Ka'aban nan da ƙasan Ka'aba kai ƙasa har zuwa ƙarshen ƙasa kai sama har zuwa ƙarshen sama nan ko ba wanda yake iko da shi sai kudu wannan na da aika waɗannan duka hudu ga inda suke aiki to waɗannan mutum biyu imamai ne din idan kudumin ya rasu ɗayan su ake ɗauka sai a bashi matsayin take ba zai yi duniya ta zauna da ya sakonni ba da na masa kudubi ba za ta rushe to dole sai a naɗa ɗaya daga cikinsu ɗaya kuma sai a ɗauki shi wannan wanda aka naɗa yanzu ya busa misali mutum yana mataimakin shugaban kasa ne sai shugaban kasa ya rasu sai aka rada shi shugaban kasa shi ko ba sai nemo mataimaki ba to wannan mataimakin nasa shine wannan yanzu an dauke daya yanzu saura daya to shi zai dauko a cikin hudun nan ya dauki daya sai ya zai shi kada wajensa sai su zama sun ko saura uku ya aka rage sun saura uku akwai wasu kasa da su akwai mutum akwai mutum bakwai akwai sha biyu akwai arba'in to zai ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan na ƙasa sai ya shi kaɗa su ma sun rabu su ma su ɗauko a cikin na ƙasa da su su ma su ɗauko ƙasan da su a haka a haka za a yi tai har wannan ƙararin waliyan da Allah ya naɗa a duniya wanda ba a rabuwa da su a duniya to idan aka ɗauko kashi kashi na karshe zai zama ya samu gibi ma'ana akwai cikon mutum ɗaya da ba a samu ba yara ruwa cikin mutane kawai sai a samu shi daga ranar ya zama waliyi shi kuma ya samu matsayi to haka abin da yake tafiya wa shi kurbi duk inda yake zama sa abdullahi to kuma waɗannan imamai ne akwai abdul malik akwai abdul rahim to kuma waɗannan akwai abdul hayy ga sunan dai kowa da sunansa to to haka to idan shi wannan an ciya ta ce masa khalifan Allah Na'am.
wannan kudubi Na'am.
duk abin da Allah yake yi a duniya Na'am.
yana tafi malamta ko ba abin mamaki ba ne eh ya ya ya ya ya danka masa komai Na'am.
yana ganin komai kuma wannan ba zai ba zai ba zai bata masa wannan ba wannan ba zai la a ya- yana tunanin wancan ya ba wannan ya riga ya wuce wannan matsayi kawan mala'ika da Allah ya wakala shi daukar rayuka duk rayuka halitta halitta masu na hannun sa ko wace halitta yana kallon ta ya san ran da za ta mutu ran da tsira tsira ya san ran da ya kamata a dauke ta to haka shi wannan halifan Allah shine ah, wakili ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan wakilcin aka bawa annabi Adam ya zama inni ja'alu fil ardi khalifa wakilcin da aka bawa annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi shine aka bawa dukkan annabawa wakilcin annabi ne sallallahu alaihi wasallama to saboda haka duk inda kulubi yake khalifan manzo Allah saboda haka shi ba abin da yake illa aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba shi da tunani sai irin tunanin annabi ba shi da aiki sai irin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne idan aka samu wannan halifa idan ya tsarkake dan zina sannan na shiga shi awi imamani ko kuma waɗannan waziran nasa guda biyu ɗayan su ya tsarkake mutum dan zina zai shiga aljanna na'ibahu sune na'ibanci khalifa din haka za ya kuma shi haka shi jalla jalla ya fada da karar kuma a biya da hadisi malamai sun tsara wa juna ilimi a wannan hadisi da annabi shi ma ma'ana walad walad zina sharru salasati menene ma'anar dan zina shine sharrin mutum uku wa ma da hukunan na sannan kuma dan zina ba shi da komai zai shiga wuta kila wasu kashe ma'ana waladin zina al-muqsiru min hadhihi al-fahisha wanda ya yawaita wannan barna shi ake ce masa wato sharru salata kamar yadda kamar yadda ake cewa bi kasiril harbi mai yawan ya fada sai a ce masa albadarul muharib eh, jarumi mai mayaki yawa da shi ma nan saboda yawan zina da yake yi sai a ce masa ah, ah, sharru salata da'iman yana da'iman wadarul harbi wato ana ce masa um, albadarul muharibu da'iman jarumi mai yawan fada ko da yaushe ana ce masa wadarul harbi da ya zama da yaƙi to eh, wannan suna ne kawai da ake daura wa mutum in ya riga ya kamar da al'adar mutane yanzu aka duk- duk wanda yake da kasuwa shi ba dan kasuwa ake ce masa ba a kasuwa aka yi shi ha suna ne eh dan kasuwa dan kaza dan kaza duka wannan suna ne ni ka zarti harfihi saboda yawan yaƙi azani ni ka zarti zinahu mai zina iya yawa ta zina sai ka da wannan ce masa wannan zina ai fa annahu ma ulida ma ulida illa ma ulida ka illa li hadha al-amal kamar ba a haife shi ba sai don wannan aiki fa ala hadha kan wannan laysa al-muradu al-walad alladhi lam yakun jarimatan to in wannan ne ya karauta wannan fasara to shi wanda ya aiki ake nufi shi ne sharrin mutum shi ne walad zina din ba wanda aka haifa din ba eh aka ce dan zina ba wai wanda aka yi zina aka haife shi ba a wanda ya yawaita wannan aikin ya zama dan sunansa kenan wallahu la yazlimu nasa shay'an Allah baya zalunta mutane wanda bai laifi ba a kama shi wala haka kan wannan huwa sahihu shine ingantaccen magana anna walada zina abdu min ibadillah shi dan zina wanda ba a haife shi ta hanyar halafa bawa ne a cikin bayan Allah daidai yake da kowa yana amila salihan ko huwa abdu salihun in ya yi ba aiki mai kyau ya zama mutumin kirki wani amina sayyar idan ya aikata mummuna ko wanda sayyar mummuna ne shi wanda aka yi wanda uwa da uwa ne in ya aikata mummuna ake sa shi masa ya san mutumin kirki shi ba in dai in ya kauce ya kauce in ya bi daidai ya bi daidai da shi ma wannan din haka ne وقل أن يوفق في عمل صالح فيما جربه kawai dai kaɗan ne wanda aka haife shi ta wancan ɓangare a same shi kuma a cikin aiki managarcin aiki mafi yawa za a same su ayyuka marasa kyau haka dai duniya ta jarraba ko kuma mutane suka jarrabe su suka duba suka ga yadda suke to shi wannan dai wanda ake magana sa shi walidu na duk waɗannan sifofi nasa ne me yasa ya shiga waɗannan miyagun sifofi har guda goma har guda tara nasa na- na halayensa guda ɗaya kuma da shi aka haife shi an kana zamanin gwabanina don ya zama yana da dukiya yana da ƴaƴa ga abin mamaki kuma ya haifi mutumin kirki khalidu mulwani wani khalidu jarumi ne mayaƙin gaske ne wanda sayyidina umaru ya yadda da shi a zamanin sayyidina umaru shi ya bude wa duniya ya bude musulunci ya cika musulunci a duniya shi ne yake ɗaukan ja- ah, sojoji mayaka ya tafi da su ƙasar kafirai ya je ya buɗe ta haka ya ta buɗe waɗannan garuruwa har iran a lokacin dauroli guda biyu su ne manyan dauroli akwai daular farisa ita ce ta iran akwai daular rum to amma duka daurolin nan shi ya buɗe su duka biyu daular farisa ma lokacin da ya je a kasan akwai tekun fasha akwai kogi tsakanin iraki da kuma iraki to wannan kogin da suka je su larabawa ne babu ruwa a ƙasar ba su iya ruwa ba ga kogi kuma ya kawo sai mutanen farisa kuma suka hange su suna zuwa za su shiga su yaƙe su sai suke ganin ta yaya za ku zo sai suka suka janye jiragen jiragen su wanda da kwale-kwale su duka wanda suke ɗaukar mutane suka ja su kuma da su tafi da suke su kuma musulmai ga- ga sunan sun taru kuma sun zo da yawa domin ya zo da ja- da mayaƙa sun kai mutum dubu da ɗari to shi kenan sai aka rasa ya za a tsallaka ruwan ya ce kuma sai ya tsallaka ya je ya bude waccan ƙasar shi kenan aka rasa yadda za a yi sai ce to shi kenan ba komai a kawo masa takarda da ya kawo sai ya rubuta آه، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل sai jefa ta ruwa ya ce ko mu je kawai kowa kawai sai ya shiga ruwa ba wanda ko wannan dokin sama ya jige haka suka yi ta bin karwan wadancan da suka hangi dawakai suna tafiya karwa ba sa nitsewa sai suka sai suka yi ihu suka tafi wani makarauta to an shiga uku yanzu ko yau kan ko mala'iku ko aljanu sun zo kuma haka suka je suka same su kuma dole aka yaƙe su aka shi gari dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya wani sahabi talaka ba shi da komai annabi ya ce ya ka gani ya za ka ji kanka in aka ce ya ɗauki rawanin sarkin fariza a lokacin duk duniya ba na biyu ne shi ba don allah bai sa mutum ɗaya zai mallaki duniya ba da dai daular farisa da zai zama ita ce da farko to amma dai da ita da rum su ne suke duk duniya tana ƙarƙashin su sai ce ya za ka ji idan aka ce a ɗauki rawanin sarkin farisa a ɗora maka shi ke na da ikon sa yana cikin wannan tawaga ta khalid din suka je ana budewa aka kashe wannan sarkin aka tarwata masarautar Eh, shi ya zama magana kisra kisra yana ya kare domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika musu da takardu shi sarkin farisa din kisra din da ya kawo masa takardar manzo sallallahu alaihi wasallama aka karanta ta a gabansa ya yayyaka ta ya jefa haka za ka ga annabi ce ya yayya ga mulkinsa sunan mata ya ya kare shi kuma sarkin rum shine italy yanzu shine papa roma shi kuma da aka kawo masa yana kan karaka ya sauka a ƙasa ya zauna aka karanta masa takardar ya ce ka ya shawarci mutane sa ba za mu bi shi ba kuwa to shi ya sa shi kuma daular ta hada bukata tana nan ba ba ta wuce ba to shi kisra din daga nan ba la la kisra ba da ba- ah, la kisra ba da kisra ko ba kan sallama ce babu wani kisra da za a sake yi bayan wannan kisra daga bayan sa ba za a yi ba inda suka je kawai da aka je aka ci su da yaƙi aka kashe shi aka ɗauki kambinsa kambi wuta kula ce wanda sarakuna suke sawa sarakunan da suna saka za a ganta musamman in kana duba a sarautar ingila nan to za ka ga akwai wata hula kaman kaman ta gol haka wanda ba hula ba ce wani abu ne da ake kera ce za a gan shi yana da abin nan haka tuntuna ya kamar tuntuna haka to wannan dai shine ake ce masa kambin to shine ake daura wa mutum ya zama sarki sai aka dauki sai Khalidu ya kira wannan mutumin shi mutumin ya manta ma duk sun manta ma Khalidu zai ce kai zo tunda kai ne talaka zo kan zo ga abin da aka baka shine ganiman ka sai ya daura masa aka sai ya tuno ya ce ah annabi ya yi gaskiya ya gaya min ya zan ji in aka daura mini eh, eh, rawanin sarkin farisa ga shi yau ga rawanin aka yi sun kenan dai ya je ya samu da ya ko bai bai zama sarki ba dai amma dai wannan ka saboda gaskata hadisin masalasa to shi ne to khalidu shi ne ya bi a yakukuwan da ya yi akwai yakin da ya je saboda gonintarsa da iya yakinsa har yau inda za a yi yaki babban yaki a duniya to salon na khalidu ake gaba to akwai yakin da aka je cikin iraki inda ya rasa horarsa inda ya sa aka yi ta neman ta har aka yi kwanaki to da ya je ba shi da lafiya kuma za a je yaƙi kuma in babu shi yaƙin musulmai ba za su ci yaƙi ba ya ce a yi masa rumfa aka yi masa rumfa inda ake yaƙi aka ɗora shi aka rumfar yana kwance ba shi da lafiya amma yake kaya mutane kai wane bayanka kai gabanka kai nan ɗinka ka yi nan ka bari wannan ka ce wannan da haka ka ce ya ba asalullahi masulun ko kuma saifullahi masulun annan kallon na ce maka takwabin Allah ne zara dai suna sa kenan maza da samu kan suna kalidu sai kullahi maslul takwabin Allah ne zara dai duk inda ya shiga sai ya kai ta radiyallahu ta'ala ajma'in to shine an kada zamani shi wannan ya zama yana da dukiya shi walidu wa banina yana da yaya تكبر هذا الرجل وان مطيع يجرم كي لانه عنده كثير من المال دم ينا دوكيا من يوا وعنده كثير من الاولاد كما ينا دجاجا da yawa ka zama yana abubuwa ne wanda dama suke shagaltar da dan adam dan adam in ba in ba mutumin kirki sosai bane Allah ya tara masa dukiya ya bashi yaya to fa sai a hankali kamar da ya ce kamar yadda zai zo cikin suratul mudaththir ayatul suratul mudaththir inda Allah ya kawo magana dukiyar ta kana inda usara ta ta walada yana da yaya goma sha uku idan tula alaihi ayatuna
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا إذا أكرنت مسا آيوي من الله سورة القرآن أكرنت مسا قرآني ما يمكن إيماني قال سيشي هي وإن آيوي da ake karantawa a sadiru tatsuniyoyi ne al'awwali na mutanen farko annabi a fadinsa shi wannan kafiri annabi sallallahu alaihi ya samo tatsuniyoyi na mutanen baya ya zo yana karanta wa mutane kazzaba biha sai ya karyata waɗannan ayoyin Allah li amina alaihi bima zikira Allah ya saboda na ni ta masa da abin da aka fara yin nan akwai dukiya akwai yaya fasaran quraish sai quraish suka kasance taqulu suna cewa qur'anu muhammadi suna cewa wannan qur'anin muhammadu ne ma'ana karatu muhammadu hada sabbun wannan zagi ne wahidan minna wa lam yasri bi ismihi suje wahidan minna ɗaya daga cikin mu wa lam yasri bi ismihi man hada bai ambaci sunan waye ba amma dai wanda yake nufi huwa al-asmu wa'ilin am huwa abu jahl ibn hisham amir walid ibn mughira ayyuhum qala to nan dai Allah bai bayyana sunan wanda Allah ya ce yayi masa wannan narko ba ga shi na sana sun muwara سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا إذا اقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الكفار إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم نعم ايش الله يشي سنسمه نعم za mu sa masa alama za mu alamta shi na ji lahu alamatan za mu yi masa tsagu alal kurkumi a kan hancinsa sana ji lahu alamatan yurahu biha za mu sanya masa alama da za a gane shi wa yau ma badirin kulima bi saifi ranar yaƙi badar kuma haka ka za ka tsaga hancinsa da takwabi sai ya amfuwa ka yanke hancin yau ma badar ranar badar wata har annan maksura huwa dan ya ka gane walidu a kenan نعم وهو عرف نفسه في اول وهلكنا ما شيء فرقما نعم.
يا سند شيء أكيد. إنا بلوناهم فوجه مكانا وليد تعالى نعم.
الله يجي إنا بلوناهم نعم.
نجر بمتان مكة نعم.
امتحنا أهل مكة نعم.
نجر بمتان مكة بالقهد نعم.
da yawan fari نعم.
والجوع da yunwa lamma kafaru bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da alaihim da suka kafirce wa manzo Allah sallama sai musu mummuna addu'a sai ta kama su Ah, dama can cikin soto na hari Na'am.
Allah yana cewa نعم akwai akwai garin da Allah ya yi masa ni'ima نعم fa kafarat bi amillahi نعم fa zaqa Allahu libas al-ju'i wal khawfi Na'am.
bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fa kadzabuhu wa akhadhahum al-'adhabu wa hum zalimun sune mutanen Makka suna da komai Allah ya riga ya yi rauta su da komai kuma ya sa duk abin da ake yi a duniya نعم su ba sa ba sa shuka ma balle su yi noma amma duk abin da aka noma a duniya a wajen za a je a kai shi kuma in aka kai shi a duk ina aka Eh, komai yadda ake sai ko tumatur نعم yadda ake sai da shi a wani gari in ka je maka za ka same shi da sauki ko ba a noma shi kawo shi ake yi. saboda me saboda Allah ya riga ya ce dole za a ɗauko musu komai na ko ina a kawo musu to shi ne a na to shi kenan sai suka kawo sai Allah ya yi musu komai sai suka yi bin Allah suka yi bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ta a karshe ma suka kori annabin daga gari ya koma Madina da ya koma Madina suka yi ta bin shi da sharuka annabi har ransa ya bashi ya musu addu'a نعم Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sinini ka sinini yusuwa Allah ka sanya musu shekaru irin na annabi Yusuwa shekara bakwai kenan babu abin shi haka kuma shekaru suka same su ba uhiru tsatsasinina aka daina dama ruwan su ba kasawa yake yi ba aka daina ruwan ba farfara sai da aka shekara bakwai babu ikon ruwa bai sauka a maka ba wa ba da zalika har har suka yi shekara bakwai نعم suna cikin wannan wahala suka rasa abin da suka shiga matsala dai a lokacin kuma abu su biyana shine sarkin makka shine ya rubuta takarda ya aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai Muhammadu ka dauka mana idan ka yi bara da manya ka yi bara da yara ne idan ka yi bara da maza ka yi bara da mata ne ka dauka wa yara da ma- da mata mana wannan bala'in da ake cikin kai hakuri to shine ya aika wa annabi da wasu kyaututtuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to a dauke za ka dauke wannan bala'i Allah ya ce na jarrabe su kama balauna ashabal jannati kamar yadda yadda na jarrabe wasu ma'abota gona wannan wata kissa ce ashabal jannati ma'abota gona al-bustani gona ce iz aqsamu yayin da suka rantse suka ce la yasrimunnaha za su je su yanke ita jajan itatuwa su na gonar su ya tsauna samaraha za su yi sojan nan itatuwa masu hira da sassafe wannan gonar tana ba da amfani da yawa shi kenan sai sai mutanen wannan gonar sai suka ce kullum in za su je talakawa suka bi su Na'am.
in sun je sai su san musu Na'am.
kawai sai suka hana baki suka ce kawai abinda za a yi Na'am.
maganin talakawa nan kawai a yi san mako kafin kowa ya fita ma mun je mun cire amfanin gonar mun dawo ba wanda ya gama balle mu bashi shi kenan kafin gari ya waye Allah ya kona gonar da duk abin da yake cikin ta ibtalahum Allah Allah ya jarrabe su wa kanu atamahum Allah min ju'in mutanen makka da Allah ya shiyar da su yunwa su ba sun yunwa ba a cikin kullum kwashe suke wa amana min khawfin Allah ya amintar da su daga tsoro babu wanda ya zai kawo wa makka hari ba a yaƙi a cikin makka Allah ya haramta ba wani kafirin da ya zai zai a makka kafirin da yake yace zai je ya rusa lakin kaba ma ya kare shi ma ka- bai ma karasa ba وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga misali gari amintaccen gari mai nutsuwa arzikinsu yana zuwa musu duk inda suke so ko ina sai suka kafirce min wadimomin Allah su ne addinin Allah sai Allah ya hada su da riga irin ta yunwa da ta tsoro aka zo aka yaƙe su lamma kuma rubin nabi sallallahu alaihi wasallama da suka kafirce wa manzala sallallahu alaihi wasallama fa za ka hallahu libasan ju'i wal khawf sai Allah ya ɗanɗana musu riga irin ta yunwa ya ɗanɗana musu tsoro da suna amince ba wanda zai kawo musu yaƙi Allah ya ya ba wa annabi dama ya je ya yaƙe su kamar wa qali ashabil jannati kamar yadda ya faru ga waɗancan ma abota wancan gona ahlul bustan waɗancan mutanen gona afsa musarrat da ne annahum sayaqawna thimaraha za su je su yanko ƴaƴan itatuwan gonarsu musbihina da sassafe waqta sabahi kai la yaduru bihim al-masakin kada talakawa su ji labari kasu ji labarin za a je gona balle su bi su balle su san musu wala yurunahum min hasin niyya ba za su ba wa talakawa komai ba ma kana abuhum yatasaddaqu bihi alaihim da gonar ta wani ce shi wannan dattijo duk lokacin da zai yanka wannan gonar saboda yawan amfaninta duk talakawa sai kowa ya wadata idan aka je aka yanko za a ba wa kowa in aka ba shi in za ka yi amfani da shi in ma za ka sayar in ka sayar za ka sayar abinci na shekara abincin ka na shekara guda haka shi dattijo yake yi to sai yaran suka sai dattijo ya rasu yaran suka gaji gonar to da aka zo yanke ita a- a- a- amfanin gonar sai suka ce to kai baban nan wallahi ya dai mutane kullum arziki dukiyar mutane kawai ya je ya tare da ita kawai abin da za a yi muje kawai da sassafe kada kowa ma ya gama muje mu shirya abin mu dawo sai suka yi haka Ah, wala yasnuna ba su shirya ba su je insha Allah ba kawai su sun ce da sassafe ba za su je da yake su ne da safe wala ya kulu insha Allah ba su je insha Allah ba kana wahid min as-salihin fi ta'ifi wani mutum ne a cikin mutanen kirki shine dattijo fi ta'ifi yana na ƙarya shine da'ifa amma abila buskana min an-nakili yana da gona gonar nan tana da dabinai wal anabi tana da inabai inabai irin su abul nan irin su inabin nan suna da yawa sai za ja wakta sadin bustani idan lokacin girbe wannan gona ya zo da almasaki da shi da kansa yake gayyatar talakawa a zo ba gobe za mu shirya amfanin gonan mu kullum yakan gayyaci shi kowa da kowa sai za a fara kada ma ya fi munata munatan idan ya shirya abin da zai ishe shi na abin da zai sarrafa gidansa wanda ka sanatin abinda zai ishe shi na shekara yake cirewa shi na sana na gidansa albagi lil masakin saura ko duk arewa mutane kullum ya kudu ma sha kowa ya dauki duk abin da yake so ana cikin haka kuma da salihu sai wannan mutumin kirkin sai ya rasu mai gona ke wata ka auladin salasatan ya bar ya'ya maza uku bai taba wasu suka taru wa qalu suka ce inna abana kana yuri hadha mala kifayatan baban kudin nan kawai kullum ya dinga neman da dukiya kawai kyauta kar mu yadda ko huwa ya kudu sai ya dauka wa nan la yumkinu an nuriya ma kana yuri a gona mu ba za mu iya ba ba da abin da baban mu yake bayarwa ba kawai gana yawmar hasadi na zahabu sahara wana abudu bustanana wana kudu simara na kabla ayi shural masakin fala nurihim shay'an kawai gobe dai za mu za mu je da sassafe daga tun kafin ai sallah zuwa mana lokacin sahur din nan za mu je mu girbe gonar mu mu dauki amfanin gonar mu kada wani sadaka ya ji labari ma domin ko sun ji labari ba za mu ba su ba sai suka haɗu akan haka fatawa wa na duka niyyati sai suka kwana akan wannan niyyar fatawa fa alaiha qa'ibun min rabbika Ah, wa hum na'imuna kawai sai Allah da iko da zai turo abin da zai turo ah, daga ubangijinka mai kewayawa ya kewayo wanda zalan naru fil layli sai Allah ya turo wuta da dare ko har ka sai bustana ya ta kona wuta ta zo ta kona gonar gaba ɗaya da dare kullan duk a gonar gaba ɗaya ta kone lena da dare babu itatuwan ma balle yayansu ko umar ya kone ko hun na hari mun sa baki wasu ma tashi ba balle su je girbin Allah ya kona gonar wakta kaunihim na'imina lokacin da suke bacci a lokacin Allah ya kona gonar wa asbahat faruwa kasarimi sai gona ta dawo kasarimi kamar girbabben abu kamar dai kayi ka share gonar ka za ka fara za ka yi kana neman za ka yi koda za ka yi shuka asbar bustanu sai gona ta dawo kallaini shadidin zulmati kamar dare mai duhu asba mu tarakan wannan gona ta zama gonan ne a gona ta zama baki kira duk sai dai sai to ka kawai kake gani baka laysa fi shajaru babu bishiya ko daya Allah ya kona shajaru wahida to bishiya daya ma bata rage ba fatana da musbihi
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم فتنادوا مصبحين أن انزوا على حرفكم إن كنتم صارمين إن كنتم صارمين فتنادوا suka kirayi junansu su ba san mata kone ba musbihi da za su yi sammako kamar yadda suka fara yadda suka agawata tanadau suka kira junansu wakka sabahi lokacin a asubahin kafin asuba ta yi hinna to yanzu ba lokacin yayi maza ta dowa ne ta dowa ne aka shi aka tado kowa ya tashi ka mu tafi gona ka talakawa su tashi mun dawo anin gudu ala harfikum an ma'ana in gudu ko an anin gudu anin gudu ala harfikum ku yi sammako ku je wajen gonar kuma na gallafi ku yi wannan amfanin gonar ku in kun tusari mina in kuna nufin za ku yanke gonar maza maza kada wani yanki kiri a tafi da wuri wurin dinar aka idan kuna son ku yanke wannan gona to maza tafi yanzu fantara ku hume da kafatun فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلهن ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون فرأى ishe fadalabu sai suka tafi kuma a wannan lokacin ko home da kafa tuna sun shawarci juna dama sirran a boye da yadda sun riga sun shawarci juna dama da yadda za a je suna ce suka ce Allah ya kuran na hal yau mu alaikum miskinu yau dai za mu je mu kwashe amfanin gonar mu kadai babu wani talakan da zai samu wani wani miskini wani talaka ba zai shiga mana yau a cikin wannan gonar ba la ya ta miskinu ne misali na al yau babu wani talakan da zai shigo mana yau a cikin gonar mu wa ba da ala harbin qadirina suka yi sammako ala harbin akan rowa manyan fukara'i suna rowa su hada talakawa amfanin gonar kadiri na haka suka kaddara mukaddiri na sun kaddara fi zanni a zatonsu suna da ikon su je su dauko amfanin gonar su dawo da shi talakawa ba za su samu ba kadiru na alamanin masakini sun yi su aniyarsu yau dai sun shirya sai sun hana talakawa hatta wasu ru'ilar bustani har su ce suka isa gonan da yake da dare ne mara au illa harikan da suka yi suka samu kawai gaba ɗaya da zama tofa ga kone faran mara auha da suka ga gona ta kone sauda'a ta zama baka mu da rakatan konanniya kalu sai suka ce inna langalu lalle mun bata mun bata ba haka ake wa Allah na farko mun bata wannan ba gonar mu bace laysa hadha bustanana wannan ba gonar mu bace la alla la tahayyarna mai yuwa da yake da dare muke tafiya ko mun ni mauce ne muka je wata gona ne waje ina da jihadin gairan ya zai bustani na mun biyo ta hanya ba hanyar gonar mu ba wata amma ku lura ku duba mana wannan ba gonar mu bace fa qalu suka ce ka ita ce bal na hannu harumuna a'a Allah da ya haramta mana mu ma ba za mu ci ta ba la hiya hiya wannan ba ita bace walakin hurrimna sama la ba haka ba ne hiya hiya ita ce ita ce gonar tamu walakin hurrimna samarata na liman ila alfuqara kawai Allah ya haramta mana mu ma mu samu amfani tunda muke za mu hana talakawansa قال أوصله قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسي ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصدقون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فذلك العذاب والعذاب الآخرة الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون kara ausaruhum wanda yake mai alheri a cikinsu wanda dama ta lokacin da suke shawara yake ce musu kai kwana ka kuna ta shiri ko ba ko istisnai ko insha Allah ba kwa cewa a to menene ko menene fa kawai da dare ake yi ko da dare na fa za mu je a a ku dai ce in Allah ya yarda a wannan ba komai ai za a je kawai to shine wannan din mu ne bi su alheri ausaruhum khairuhum wanda ya fi su alheri shine mafi adalcin nasu sai yace alama kullakum duk lokacin da kuke shawarar nan ban gaya muku bane da wala tusabbihuna Allah me yasa ba ku ambaci Allah ba ta'ibina kutuba akan abin da kuka shirya nan ba ba niyya mai kyau bace baban mu shekara da shekaru yana kyauta a gonan nan ba ta kare ba ba ta yanke ba ku ga shi nan niyya ba kuka yi tukuna ba ku je ma ga hanawan ba an an hana ku kuma an halaka gonar lamma fakartu bi hadhihi qadiyati da kuma yi tunanin cewa za ku hana talakawa na haitukun ban hana ku bane wa kullu lakum bashirun wa tashkuruna Allah tabaraka wa ta'ala ku gode wa Allah da Allah ya ba ku gonar yanzu gonar nan fa baban mu zai zo ya shiro in ya shiro amfanin ta abinda za mu yi amfani da shi a shekara gaba ɗaya yake dauka a ciki har abinda ya rage ya raba wa mutane duk kuma gonar ta ita kuma gona ɗaya ce to mu mu gode wa Allah mana wanda gonar mu za ta ishe mu abinda za mu yi amfani da shi shekara guda har a ba wasu amma ko mu shekaru za mu koya na gaya muku ai kalu sai suka ce subhana rabbina da yazo yi mu ambaci Allah eh subhana rabbina yazo yi ta gonar ta gone sarki ya tafi daga ubangijin mu inna kunna zalimin mun zalimci kawunan mu bi man il fuqara ai haqqahum mun hana talakawa haqqi su mai mai talakawa kuma ya hana mu haqqin mu ba gaba da ba'dum sai shajin su ya fuskanta alaba ta kan shajin rawa mun suna zargi juna ai kai kace ai kaza kai ma kai kace ai kaza dan ba ka san shawara ta bace dan za a ji amma in ka shirye shawara ana gani kamar za ta fita kowa shiru amma ita je ta kwabe to ne shi ai wane ne wannan shi ya kawo magana ni wa ya kawo magana ne sai ta kaga ana ta zargin juna ita lawan muna kullum ya lumu al'akara kowa yana zargin wani ƙalu sai suka ce ya wailana ta wannan azabar mu halaka na wayo halakar mu abinda muke amfani da shi shekara guda yanzu an ta sako na rana ɗaya inna kunna da hakitani lalle mun zama batattu gabina mun zama batattu ne amma dai tunda mun gane mun dawo wa ubangiji a tsarafuna muna fata ubangijin mu an yubdila na khairan minha ko an yubaddila na khairan minha Allah zai canja mana ya kawo mana abin da yafi wannan gonar yanzu dai magana rowa mun ajiye mun gani a fili ba ruwan mu da rowa ba za mu sake yi wa wani rowa ba inna ila rabbina raji'un yanzu dai mun mun dawo zuwa ga ubangijinmu muna kwaɗayi ne mu samu daga Allah yanzu sun wasu zama talakawan kenan ya tunda ba komai su kaga su zama mabaraka radio ila Allah tabaraka wa ta'ala kuma mun dawo wa Allah bi tawati mun duba fa tara hu bi zambihim sai suka yi furuji da zunubin da laifin da suka yi kadaballahu alaihim kuma Allah ya yafi kuma ya kafi duwansu kazalika azabu Allah ya ga irin wannan fa'ida ce azaba in na ga dama sai in nuna muku kurukuru saboda ya shirya in na ga dama ya bacci Eh, yana nan a cikin haukar dasa a cikin shirya ta kawai bacci da haka sai ya je lahira ya Ah, mislu mislu mislu na كذلك العذاب كذلك مثل العذاب لهؤلاء يدعى أن أنك عذاب على عذاب وقع عذاب لا تجي الله لمن خالف أمر ربه ولساب ولا مرينا الكفار مكة وغيرهم ككافر مكة ثورا سلوكا أما سسني ولا عذاب الآخرة عذاب الله لا أكبر دافع كجرما أي سسني داما يزكى شاء كمن داما سوسن سامو مفيدا إن لا إله إلا هو مفيدا duk wanda ya je lahira aka tura shi a wuta to ba shi da mafita to kuma manzo Allah sallama ya ce marwa shi yana cikin wuta Allah ya kiyaye law kanu ya rabu da sun san azaba ha azaban wuta azaban lahira ma kala ko an rana da ba saba wa umarni ba kana rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce lamma ba ro haza da suka aikata wannan suka yi dama abdullahi lam bustanan Allah ya canja musu wata gona al-urjunul wahid ka qiyami shakki qalili Allah ya canja musu wata babbar gona gona wanda diminon ta ma aka samu wannan wannan mahaɗar diminon ko wannan ɗayan diminon to in kaga guda ɗaya ma ya ishi na wata gona gaba ɗaya abin da laulawun kaira min bustani Allah ya canja musu gonar da ta man ta bada ban lawa alai duk wanda ya tuba ana zai daga dubar ka to wannan dala aya ta gaba
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu shi ya ne ne kam ya ake yin sallar ta hajji
Ah, sallar ta hajji ka ai na bila shi.
na wai kuma mutum zai iya yin shi kadai zai yi su sai maka na kwarai da gaske ai ba sharadi ba ne mutum sai an yi jami Na.
abin da za ka yi jami saboda wani in ba jami ba ba zai yi ya ce za ka yi amma yi mutum ya yi shi kadai ma ya fi na Eh, sarkar dare ka yi da kai kadai ya fi ya fi lada a kan aje a yi ta cikin jami to amma in ka san baka da baka da wannan kokarin to ka je ka yi cikin jami ya shi ke hukamuna
na sai tambayar mu ta gaba tambayar yana cewa ya shehu mutum zai iya yin brush da rana a cikin watan ramadan eh iya san zai kiyaye kada wani abu ya wuce makogoronsa eh na makilisi da dai duk abin da ya sani zai iya goge bakinsa amma duk abin da ya goge bakinsa zai tokar da shi ya sa ruwa ya kurkure ya zama dai ba abin da ya wuce makogoronsa ba kuma ya zama sai yana amma iya san ba zai iya kiyaye wa da zai sai da zai iya goge na'am na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu muna neman karin bayani akan wannan hadisi wanda yake cewa la'anallahu rashi wal murtashi
eh an kada sana ya ce Allah ya tsine wa mai karban cin hanci da mai bayarwa na'am eh cin hanci eh cin hanci duk inda yake cin hanci kuma ai yawancin mutane sun san shi ko Na'am, na'am.
Eh, ya mafi yawa an san dai ma'anar cin hanci Na'am.
yawa wani abu ne kake nema kuma kana ganin ah, masu nema suna da yawa amma in kai yadda barbarunka za ka samu ko su ba samu ba Na'am.
To wannan shi eh, cin hanci da lakula yana da yawa a cikin al'amura to duk wanda ya karba da wanda ya bayar Allah ya tsine masa iya zama shi alƙali iya karɓi cin hanci sau ɗaya Allah ya tuɓe shi Eh, in kuma ya shiga da ko ba- a lo- kuma a lokacin an tuɓe shi daga hukuncin hukuncin da ya sake yi a baya ba kace ne kuma in ya mutu manzo da sallama ya ce qafi ya ni fi nari wa qadi fi jannati alƙalai biyu a wuta za su karɓi dawama alƙali ɗaya shine mai shiga aljanna alƙali ɗaya shine wanda baya karɓar cin hanci baya kuma zalunta wani baya daukan haƙƙin wani ya bawa wani shi ne alƙali ɗaya da zai shiga aljanna amma duk wanda ba shi ba to shi kuma ya sani
na a ƙarshe akwai takardar da aka yi wacce take magana akan masu neman ƙarin bayani akan karatu na baya kamar yadda aka rubuto aka ce mai neman ƙarin bayani akan karatu na baya ya nemi audio ko bidiyo na karatun baya maimakon ya rubuto takarda ya aiko da ita zai fi sauƙin samun amsar tambayarsa a ƙarshe kuma akwai masu buƙatar abubuwa kamar haka ko da ya yi ce ya shehu a taimaka min ina fama da ciwo ne na gorin jini sai na samu magani ya yi kamar ya yi sauƙi sannan kuma daga baya sai sake dawo sannan kuma ko da ya aiko ya ce yana so a taimaka mar da addu'a yana yawan mafarke mafarke kuma hakan yana daga masa hankali yana ba shi tsoro
shi wannan Allah ya ba shi lafiya gorin jini Allah ya ba shi lafiya in zai iya ya rike ayatul kursiyu ya dinga karanta ayar da dare bayan sha biyu dare tsakanin sha biyu na dare zuwa sallah asuba ya rike ta kullum kafa ɗari da saba'in da biyar ɗari da saba'in da biyar kowane irin ciwo ne in aka nemi magani aka buga aka buga magani ya gagara in dai aka rike wannan kursiyu in dai ana yin ta wannan ciwo za a yi Allah ya ga wata zai wata na'am Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
Allah ya haɗa kan musulmi duk inda suke.
Amin.
Allah ya ba musulmi zaman lafiya.
Amin.
Duk inda musulmi suke Allah ya ba su zaman lafiya.
Amin.
Masu taimakawa kara- karatun da ake yi, duk inda karatu ake karatun Qur'ani ko tafsiri ake tura mutane masu turawa da kuɗinsu da hidimominsu da ayyukansu da jikinsu Allah ya saka musu da alheri.
Amin.
Allah ya musu albarka.
Amin.
Allah ya biya dukkan bukatunsu.
Amin.
Allah ya barkaci bayansu.
Amin.
Allah ya sa su gama da ayyukansu lafiya.
Amin.
Allah ya sa su mu gama gaba ɗaya da duniya lafiya.
Amin.
A saka mu gana sallallahu alaihi wa sallam.
Amin.
Duk bukatun mu Allah ya biya su.
Amin.
Rabbana atina fid dunya آمين آمين اللهم صل على آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
آمين الحمد لله